بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren biyu ga watan zulqa'ada shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin tara ga watan mayu shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 47 cikin jirage darussa daga littafin ma'alimus sunna wanda Sheikh Salih ibn Ahmad Ashami ya tattara muhimmai awwan da ke cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga littattafai guda 14 mabambanta Allah ya saka mashi alkhairi wannan karatu muna mashi take da taqribus sunna baina yadayil umma wato kusanto da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tsakankanin al'ummarsa idan ba manta ba muna bibiyan wannan malami a inda yake kawo mana babuka a cikin kitabul imani bil qadr za mu tashi a lambar babi na goma a lambar tarjaman hadisi na ɗari biyu da saba'in da shida, inda malam ya ce babu tasrifin lahi ta'alal ƙulu babin da ke tabbatar da daga cikin ƙaddarorin da Allah ya ƙaddara tsare-tsaren da Allah yake gudanar da wannan duniya ƙarƙashinsu shine Allah yana jujjuya zukata yadda ya ga dama daga imani zuwa kafirci ko daga musulunci zuwa shirka haka ne yadda Allah ya ga dama ya juya zuciyar kafiri ya tuba ya musulunta wani kuma Allah ya juya zuciyarsa daga musulunci zuwa kafirta wannan Allah ya juya zuciyarsa daga fasikanci zuwa nagarta ko daga nagarta zuwa fasikanci Allah ka tsare malam yace ana abdullahi ibn amr ibn al-as wannan hadisi yana cikin sahih muslim daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan amr dan as yake cewa أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول lallai shi wannan sahabi ya ce ya ji ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna quluba bani adama baina usba'aini min asabi'ir rahmani lallai zukatar kanka kashe zukatan wato 'yan adam suna tsakankanin yatsu guda biyu cikin yatsun Allah Ubangiji maɗaukin sarki, ka kalbin wahidin, kamar zuciya ƙwaya ɗaya gyal, yusarrifuhu haifu ya sha'u, Allah yana juya zukatai yadda ya ga dama, sun maƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi Wasallama, sannan sai annabi ya addu'a ya ce, Allahumma musarrifar ƙulubi, sarrif ƙulubana ala ƙwa'atik. Ya Allah Ubangiji wanda yake jujjuya zukata, Allah ka juya zukatanmu zuwa ga yi maka biyayya wannan hadisi game da muka ambata Imam Muslim ya rawaito shi yana tabbatar da cewa zukata din Allah ne yake juya su kuma yana tabbatar da siffar yatsu ga Allah ubangiji madaukakin sarki a bisa abin da ya dace da Allah a bisa yadda Allah yake nufi ba tare da kutsawa ko karkatar da ma'anarsu ba hakanan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu addu'a da ya kamata musulmi ya yawaita yin ta don neman tsarin Allah daga kada Allah ya juya zuciyarsa zuwa ga mummunan yanayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a yace Allahumma musarrifal qulubi thabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah ubangiji mai juya zukata, Allah muna roƙonka ka juya zukatanmu zuwa ga da'aka. Wa an Anas qala Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance yana yawan faɗan wannan magana ya ce ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika kamar samfurin wancan addu'ar yace ya Allah mai jujjuya zakata ka tabbatar da zuciyata akan addininka fa qultu ya rasulullah sai ni Anas ne ce ya manzon Allah amanna bika wa bima ji'ta bihi mun yi imani da kai mun yi imani da abin da ka kawo na Qur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa hal takhafu alaina wannan addu'a da kake koya mana shin kana jin tsoron kar mu karkace ne daga baya shine malamai suka ce yanzu ka lura anan Anas ya fahimci cewa wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi yake yana yi ne dan ya koya mutane bai ce hal takhafu ala nafsik ba kaga annabi yana cewa ne ya musarrifal qulub ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ala dinika kamar yana yin addu'ar makansa amma sai Anas ya fahimci cewa a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya mana ne mu mu dinga yi shi bai da matsala ba a jin tsoron komai game da imaninsa sai Anas ya ce hal takhafu alaina kana jiye mana tsoro ne to shine ya gane Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana qala sai Annabi ya ce na'am kware ko ina jiye muku tsoro ku al'ummata innal quluba baina isbu'aini min asabi'illahi lalle zukata suna tsakankanin yatsu ne guda biyu cikin yatsun Allah Ubangiji, yuqallibuha Allah yana jujjuya su kaifa ya sha'u yadda ya ga dama. Da haka dole mutum ya tsoraci me zai iya faruwa da zuciyarsa idan Allah ya ga dama ya juya ta zuwa wurin kafirci ko zuwa wurin munafurci ko zuwa wurin shirka ko zuwa wurin saɓon Allah ga ga abin tsoro ne. Allah Ubangiji ya sa mu gama lafiya. wannan ita ce riwaya al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah kuma sahihiya ce babu ma quddira ala ibn Adam min az-zina babun dake bayani akan abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara ma dan adam na zina wannan hadisi shi kuma da malam zai kawo mana yana cikin Bukhari da Muslim fadin Ibn Abbas da yake cewa an Ibn Abbas qala ma ra'aytu shay'an ashbaha bil lamami mimma qala Abu Hurairah yana fassara allazina yastanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira kamar yadda ibnu jarir ya rawaito Allah yana cewa mutanen kirki waɗanda yake wa gafara su ne allazina yastanibuna kaba'iral ithmi masu gujema manya-manyan gibda gibdan zunubai wal fawahisha da laifuffuka abin Allah wadarai illa lamam sai allamamu to me allamam sai ibn abbas ya ce ni ina ganin allamam shine wannan abin da ya faɗa hadisin nan saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abu hurairah ya ruwaito masu ibn abbas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha kataba ala ibn adam haddahu min az-zina adraka dhalika la mahala lalle Allah ya kaddara wa kowane dan adam raban shi na zina bai isa ya tsallake ba sai ya riski wannan rabon fazina al'aini annar wani zinar da Allah ya kaddara mai sai ya yi a rayuwarsa shine zinan kallon matar da bata halasta gare shi idan ya kalla zai ji wani daɗi ko ya wani tunani to wannan zina ce ƙarama wa zinan lisani haka nan zina halshe an nutuku almantuku magana zai faɗi magana ta kwarkwasa ko ta batsa ko ya fira ta batsa da wata mata wadda bata halasta gare shi ba to wannan ma raban shi kenan na zina wan nafsu tan tatamanna kuma rai yakan yi guri wa tashtahi yayi kwadayi wato mutun yaga wata mata ko a suranta mashi wata mata da bata halarta gare shi ba har ya ji santa a ran shi ya ji san yayi tarayya da ita a ransa to wannan ma wani nau'i ne na zina zuciya shine wan nafsu tatamanna wa tashtahi wal faraju yusaddiqu dhalika kullahu aw yukazzibu gaba al'aura ita take gasgatawa ko kuma ta ƙaryata wato wani iya wannan tunanin da yayi ko kallon da yayi ko magana da yayi a wata riwayar ko tabawa da yayi to iya barnan da zai iya yi kenan sai Allah ya taimake shi sai ya fi karfin zuciyarsa sai ya hakura ya kauda kai to wani kuma sai ya biye ma san zuciyarsa da shedaninsa sai ya auka wannan barnan babu wani ɗan adam sai ya zama face yana da wannan mafi ƙarancin rabon a cikin ƙaddarar da Allah ya ƙaddara masa na saƙo da zai yi ta fuskar mu'amalarsa da matar da ba tashi ba to amma Allah yana yafe irin wannan shi ne ibn Abbas yake ta saboda Allah ya ce illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah yana da faɗin gafara yana yafe irin wannan kallo na farko da mutum yayi yaji sha'awa a ransa ko yayi tunani a zuciyarsa ko yayi magana ko ya ji daɗin muryata duk waɗannan asali suna matsayin zina ne amma hukuncinsu ba hukuncin zina bane ta wajen girman laifi ta wajen ihsani ta wajen haddi amma saboda suna iya kaiwa zuwa ga wannan saban sai aka musu hukunci domin al-maqasid al-wasa'il laha hukumul maqasid abubuwan da suke hanya suna hukuncin inda za a je ne inda ake bukata inda ake nufata wallahu alam duk da yana kawo mana wannan tabbatar da kaddara ne waɗannan kaddarori ne da Allah ya tabbatar da su sai ce babu hijaji Adama wa Musa alaihi assalam babun tattaunawa tsakanin annabi Adam da annabi Musa alaihi salam alaihi assalam shi ma hadisi ne dake cikin Bukhari da Muslim an Abi Hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihtajja Adam wa Musa annabi Adam da annabi Musa alaihi assalam sun tattauna fa qala lahu Musa sai annabi Musa ya ce wa mahaifinmu annabi Adam ya Adamu ya kai Adamu anta abuna kai ne babanmu khayyabtana ka tabar da mu wa akhrajtana min aljanna ka je kai laifin da ya ja ka fita da mu aljanna da muna ciki duk za a haife mu wa qala qala lahu Adamu sai Adamu ya ce ya Musa ya kai annabi Musa istafaka Allahu bi kalami hakika Allah ya zabe ka da zance ya yi magana da kai wa khatta laka biyadihi ya rubuta maka a taura da hannunsa a talumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya ya kake zargina akan abin da Allah ya kaddara mini qabla an yakhluqani bi 40 sana tun gabanin ya halice da shekara 40 ya kaddara cewa haka za ta faru zan ci dan itaciyar da ya hane ni sanadiyar haka abda da ni daga aljanna dari da zurriya ta sako da mu ƙasa mu ci gaba da rayuwa kulna bi umin hajamiya ya kake zargi na akan wannan kaddara annabi ya ce fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa sai annabi adam ya kure hujja annabi musa sai annabi adam ya kafa wa annabi musa hujja yankakkiya salatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka kafa uku wa fi riwayatin li muslimin a wata riwaya ta muslim قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره yace manzo Allah yace itajja adam wa musa annab alaihi wassalam naba adam da musa alaihi wassalam sun tattauna fa hajja adam musa inda rabbihima a gaban Allah ubangijin su fa hajja adam musa sai annabi adam ya kure annabi musa qala musa annabi musa yace alaihi salam anta adamul ladhi khalaqaka Allah biyadihi kai ne Adamu ɗin nan da Allah ya halce ka da hannunsa, wani fahafi kamar ruhi ya hura maka daga ransa wa asdada laka mala'ikatahu, ya sa mala'ikunsa suka gaishe ka suka tsuguna suka gaishe ka, wa askanaka jannatahu ya shigar da kai aljannarsa, sun ma'ahabatta annasa, sannan kasa aka fidda mutane gaba ɗaya, bi hatsi a cika ilal ardi, sakamakon laifin da kai, zuwa ƙasa. فقال آدم سيادم يتي أنت موسى الذي استفاك الله برسالاته وبكلامه كين النبي موسى دا الله يزابيك يا موسى إن استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وبكلامك وأعطاك الألواح من الله يتي ولما سكت موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة ورحمة الذين هم بربهم يرهبون Allah ya baka al'alwa fiha tibiyanu kulli shay'in a ciki akwai bayani na dalla-dalla game da komai wa ƙarrabaka na jiya wana dainahu min janibin turul aimani ko wa ƙarrabnahu na jiya da ire-iren su gasu nan Allah ya ce annabi ya ci gaba da ba da labari cewa annabi Musa annabi Adam ya ce mishi fa bikam wajadta Allah kataba taurata qabla an ukhlaqa shekara nawa ka sani cewa an rubuta attaura tun kafin a halice ni qala musa bi 40 aam shi an rubuta tun shekara 40 kafin a halice adamu aka rubuta da abin da ya faru a duniyar nan har da ita kanta attaura da aka aiko maka ya kai annabi musa qala adam adam ya ce fa hal wajadta fiha shin a cikin attaura kaga fadin Allah wa asa adamu rabbahu fagawa kaga wannan bayanin adam ya saba wa Allah ubangijinsa fagawa ya zame da kan hanya qala na'am dan Musa yace gaskiya ne na gari qala yace afatalumuni ala ma amiltu amal ala an amiltu amalan katabahu Allahu alayya to sai ka zo kana zargina akan abin da na aikata wanda Allah ya riga ya rubuta shi a kaina an a'amalahu cewa sai na aikata ba makawa qabla an yakhluqani bi 40 sana kafin ya halicce ni da shekara 40 qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya taliki yace fa hajja adamu musa sai annabi adam ya kure hujja annabi musa wannan hadisin babban hadisi ne a babin kaddara malamai suna sharhi sosai suna magana kamar da ibnu abdul bari yake fada a cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asarid yace hadha al-hadith aslun jasimun li ahli al-haqq fi ithbat al-qadr wannan hadisin babban jigo ne wajen tabbatar da gaskiya a gun malaman sunna game da al'amarin tabbatar da mas'alar kaddara cewa komai da ka gani Allah ya rubuta ya san za a aikata ya zartar ya ba bawa damar aikatawa sannan aikin ya tabbata yace inji bin Abdul Bari wa anna Allah qada a'malal ibadi kuma cewa Allah ya riga ya zartar da dukkanin ayyukan bayi fa kullu ahadin duk mutumin da ka gani a duniyar nan yasiru ila ma qaddara lahu zai tafi ne zuwa ga abin da Allah ya kaddara masa bima sabaka fi ilmin lahi kuma wannan kaddara tasa a bisa abin da ya gabata cikin ilimin Allah walaysa fihi hujjatun yace a cikin hadisin babu hujja lil jabariya ga yan jabariya wa in kana badi'ar ra'ayi yusaidu ko da yake masu ƙananan tunani ko wanda ba su tsaya sun lura ba suna iya tunanin cewa wannan hadisi yana taimaka ma ƴan jabariya ƴan jabariya su ne masu cewa ai shi dan adam bai da wani katabis duk abin da kaga yayi Allah ne ma yayi saboda shi ana Allah na juya shi ne kawai kaman wani na'ura to ba haka bane saboda Qur'ani ya tabbatar da dan adam yana da istida'a yana da ƙarfin yi ko bari yana da ƙarfin so da ki yana da ƙarfin yin tunani inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura da kuma cewa liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin saboda dan adam yana da kaddararsa yana da kudirarsa yana da iradarsa yana da tunaninsa amma da kaddarar da iradar da tunaninsa duka ba sa iya gudanuwa sai Allah ya ga damar su gudanu suna ƙarƙashin kulawar Allah da zartawarsa sannan kuma duk motsin da bawa zai yi Allah yana sanar da motsin kuma Allah ne ya ga dama sannan bawaye mutum haka ibnu abdul ya faɗa da yake magana akan wannan hadisin dan tabbatar da cewa hadisin ba hujja bane ga jabariya a hujja ne akan tabbatar da kaddara to haka idan ka kuma gun Abu Sulaiman al-Khattabi a cikin sharhin sa na Sahih bukhari yake cewa yahsabu kathirun minan nas da dama daga cikin mutane suna ganin cewa anna ma'anal qada'i wal qadri duk sanda aka ce al-qada zattarwa wal qadar da hukuntawa Allah sai su ɗauka wannan hukuncin yastalzimul jabar yana nuna cewa ɗan adam bai da katakus ya ce wa ƙaharil abd cewa Allah yana juya bayi yana tirsasa musu wai ya tawahamu anna galabata adama kanat min hadal waji sai su dinga tunanin cewa wai ai annabi adam ya kafa wa Musa hujja ne don nuna cewa shi ma an tirsasa shi ne ba shi yayi abin ba ka ko kisa ba haka ta nuna ba domin kisa ta nuna har sai da yayi tunani har sai da matar shi ta bashi shawara har sai da shedan din ya kai ya kawo kaga duk a wannan yanayin Adamu yana ta tunani ne in yi ko ba in yi ba amma Allah a cikin ilimin sa ya rubuta ya hukunta cewa a ƙarshen al'amari shedan zai rinjayi Adamu yayi wannan abu Allah ya sa mun gane shedan zai rinjayi Adamu yayi wannan abu saboda haka wato Adamu shi yake da istida'an yin wannan kuma shi ya yi da isra a shi ƙarƙashin abin da Allah ya hukunta cewa hakan sai ta faru. Sauraka inda a ce mutum ba shi yake yi ba, babu buƙatar istighfari. Babu buƙatar istighfari. Domin kaga misali, ai kenan ba kai kai ba. Yanzu idan mashin ɗinka da kake tuka shi, sai yadda kai da shi sannan zai yi. In ka zo ka wurgar da shi ya faɗi, sai ya fara baka hakuri cewa ya karya maka dukiya. Kai kai asara ko? Amma ga Adamu fatalaka adamu min rabbihi kalimati fataba alaihi ko ya roki Allah Allah ya mishi ilhama kalmomin da zai faɗa ya nemi tuba kuma ya nema kuma Allah ya gafarta mai to inda zaka gane shedan ya cutar da masu amfani da wannan hadisin da ire-ire wannan maganganun don su ci gaba da yin sabo su ba sa tunanin tuba kaga kuma mun tsakanin su da adam dole zaka ji ala mai wa'azi ya ce to ai ni kaddara ta kenan kowa da kaddarar shi galibi yan iskan yanzu tunanin su kenan daidai yan matan nan da suka lalace da duk wani wani shedani da an mai wa'azi sai ya fito a social media ko ya fito TikTok ya ce shi ai kaddara shi kenan shi a bar shi kaddara shi kenan mutum baya tsallaka kaddara shi gaskiya ne mutum baya tsallaka kaddara shi to amma Adamu alaihi salam bai tsallaka kaddara shi ba ya tuba ya koma kan gaskiya ya tuba wa Allah kai wani kokari kake na tuba kai da kake wannan barna Allah sa mun gane da ba saboda ka duk wanda kaje na faɗa haka yana kokari ne ya justifying barnar shi kawai ba Allah yake nufata ba mumini na gaskiya shine wanda idan yayi zunubi zai maza ya maza ya fadaka menene ayi take cewa idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idahum mubsirun idan wani shafa daga shedan ya shafe su sai su maza su ankara sai su koma suna suna suna suna da basira mai suke sai su tuba mumini shi da yin saban Allah zai ji kunci a ransa zai ji damuwa zai yi nadama zai bakin ciki zai kuma ci gaba da tuba a wurin Allah madaukaki wannan shine mumini amma wanda zai ce wai shi kaddara shi kenan dan haka abbashi ya ci gaba da yin barna wannan tababbe ne da ma tabewa ce domin abinda duk zai kafa hujja da shi ba haka hujja take ba mu'minai na gaskiya da zaran sun yi sabo sun aikata abinda Allah ya kaddara musu gaskiya ne amma kuma Allah madauki sarki ya umarce su da su tuba kuma ita ma tuba Allah ya kaddara musu ita sai su tuba wanda ko baya tuba shi yana ta yin laifi baya tuba kuma yana tasatturi yana kafa hujja da cewa shi kaddara shi kenan to wannan alamar tabewa ce kaddara shi Allah ka tsare mu Daka malam Muslim al-Khattabi yake cewa walaysa kadhalika wa inna ma ma'anahu ma'ana hadisin shine al-ikhbaru anna thabita fi ilmi Allah bima yakunu min af'ali al-ibadi shi hadisin yana so ya nuna maka ne cewa ya tabbata a cikin ilimin Allah cewa Allah ya san duk abin da zai faru na ayyukan bayi wa suduruha kuma yadda za su faru an taqdirin sabiqin minhu za su faru ne alhalin da hukuntawa Allah wato yana hadisi na nuna abin nan gamewar ilimin Allah game da komai babu wani abin da zai faru na a duniyan nan sai Allah ya sani sai da izininsa sai da yarjewarsa sai da kaddarsa ba kaman sauran mutane ba ko suna da ƙarfi ko suna da mulki ko suna da sarauta za a yi ta yin abubuwa ba su ma san an yi ba wani ma har a saci wato signing ɗin shi bai masa an sata ba kuma shugaba ne bai cikakken yi a duniya a gidanka ma da matanka da yayanka sai su kulla wani tugun da baka sani ba a ma'aikatar da kake shugabanci sai a ma haka a masallacin da kake limanci a kwamitin da aka baka na marayu ko me kake takama da shi na shugabanci dan ka san shugabancin ka ba irin na Allah bane sai a yi abin da baka so ko a yi abin da baka yarda ba ko a yi abin da baka sani ba to shi a Allah babu haka da abin da za a yi sai abin da Allah ya yi irada ba so na ya yarda da shi ya ibada ba so na irada sai abinda Allah ya san da shi a iliminsa sabiki kuma sai abinda Allah ya ga dama ya zartai ya faru haihuwa ce mutuwa ne ruwan sama ne rani ne arziki talauci numfashi kowane motsi da kowane shiru a cikin ilimin Allah ne illa fi kitabin min qabli an nabra'aha kafin ma a zo kan abin Allah ya sani da faduwar ganye da haihuwa ta dabba ko ta mutum ko ko na menene Allah madaukakin sarki yana da safar su to abin da ake so ka gane kenan game da hadisin kuma kai imani da haka kuma kai imani da duk kadar ta same ka ta alheri ko ta sharri ka tabbata cewa dama Allah ya riga ya rubuta sai ta same ka san ta same ka nan a bisa yadda ta same ka baka isa ka kubuce mata ko ka guje mata ba hatta kamar da muka ji wani hadisi a baya ko da ke ba wannan karatun bane hatta ita kanta dabara da kake yi da wayau duka a cikin kadarar ka ne eh hatta al-kayyis wal ajz har kokarinka da gazawarka duka a cikin duka a cikin kadarar ka ne ina fata mun gane malam ya sake cewa na'am yace babul amali bil khawatim babun da ke tabbatar da cewa ayyukan mutane ƙarshen su shine abin lissafi da me za a mutum lissafi da abin da ya tike a kan shi ya mutu a matsayin mumini to wannan ƙarshen shi ne abin itibari ko da a ce a farko rayuwarsa yayi kafirci ya mutu a matsayin salihi to wannan ƙarshen shine itibari ko da farko rayuwarsa yayi fasikanci ya mutu akan kafirci to wannan ƙarshen shine abin itibari ko da a ce an haife shi a musulmi ne shi sa kullu ake addu'a Allah ya sa a cika da imani Allah ka sa mu cika da imani malam yace an sahal ibn sa'id sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam altaqahu huwa wal mushrikuna faqtatul wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka gamu da mushrikai sai aka yaki wannan hadisin ko da yakin Hunain a bisa wasu riwayoyi ko kuma yakin Uhud ɗaya daga cikin su falamma mala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila askari yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karkata zuwa ga sansaninsa wato aka dan tsagaita wuta kowa ya koma sansaninsa wa malal akharuna ila askari su ma kafiran suka tafi nasu sansanin wa fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama rajul a cikin tawaga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani mutum wani mutumin sunan shi Kazman wanda ana lissafa shi cikin munafikai an kira shi da sahabi ne tajawuzan saboda yana cikin su kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ne wasu mutane a cikin sahabbaina guda 12 yan wuta ne munafikai yake nufi haka da aka ce a bari ya bari a kashe dan salu yace za a ce ina kashe sahabbaina sahabbai ne waɗannan tajawuzan kamar yadda ake kiran mutumin da ya makwabci wasu da sunan dan garin don ka makwabci sahabbai kama sai a kira kansu in ka makwabci zage zage sai a ce kama bazan zage haka in ka makwabci masu gyaran takalmi sai a ce maka kaiwa mai gyaran takalmi ko ba shi ne ake ce wani malami Khalid Al-Hazzaba an ce ba gyaran takalmi yake ba akwai wani malami shi kuma a Misra da ake ce mishi Al-Manjaniki wanda rumfashi take kusa da wata wata wata abin nan wata mai sunanta igwa da aka aje haka sai ana ce mishi malam mai igwa kuma ba shi ne matukinta ba to haka wancan da ake ce mishi almakaburi na kusa da makabarta sa'id ibn abi sa'id al-makaburi to wannan abu ne sananne a larabci ana ce mishi mujawara saboda haka ce musu da aka yi sahabbai anan wani wanda yake neman fitina yattabi'una ma tashabaha min al-qawli sai maza mai ce to sai ka ji to ai akwai sahabbai yan wuta ya rike wannan to wannan bata kake bi ba ba shari'a ba ina fata muna ganewa wannan mutumin kazman ana lissafa shi dama a cikin munafikai ne kuma an ce a wasu riwayoyi da suka zo a cikin kutubu sira kamar magazi na na na, na ibnu ishaq da waqidi cewa bai je yakin badar ba ana tuhumar shi ana ta ana ta zole shi ana cewa matsoraci ne sai ya ce shi kuwa idan ya zo yaki na gaba sai ya yi yakin da dinna mutan shi jarumi tun ana cikin yakin da aka gan shi yana kwazo aka ce kai aiko kana yin kwazo Allah ya gani ya ce shi ba dan lahira yake wannan ba yana yi ne don a daina ce mashi murahu saboda wasu tume shi da ragantaka dama duniya yake nufi ke to ana nan ana nan aka yi wannan yaƙi turmi na farko aka dakata la ya da'u lahum shadzatan wala fadza baya barin wato duk wani abu shadza duk wani wanda ya karkace gefe wala fadza ko duk wani jari wato duk wanda ya samu yana ta dukansa hagu da dama karin magana ne a ce la ya da'u shadzatan wala fadza kama a ce wato yana duka hagu da dama illa atba'aha yadribuha bi sayfi duk inda yaga wata inuwa ko wani duhu sai ya sara yana ta kisa yana ta kisa jarimi ne fa qalu sai mutane suka ce ma ajra'a minna al-yawma ahadun kama ajra'a fulan ce wallahi yau ba a samu wanda ya kai mu wane babu wanda ya kai shi jaranta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce amma innahu min ahlin nar nabi ya ce dan wuta ne dan wuta ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn duzi shine ya ambaci wancan tarihi da nake fara a cikin sharhul mushkil min as-sahih ne ya ambaci sunan shi kaga su sahabbai da nabi ya ce dan wuta ne ba wanda ya musa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haba ya manzo Allah yana kace mutumin da yake jihadi a rundunarka kace mai dan wuta su sun yarda in annabi ya ce wani dan wuta ne ba sa musawa saboda su daga sai suke musulunci mu ne yanzu mutane suke ganin cewa wanda zai shiga aljanna ko wuta sai wanda ya dace da ra'ayinsu kafiri na iya mutuwa sai dan aljanna ne musulmi na iya mutuwa sai dan wuta ne da haka zaka shi Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin a babin da yake cewa la yuqalu fulanun shahidu mutum ne gashi a cikin rundunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin jarumai da suka yi fice a yakin kuma daga ƙarshe aka same shi an kashe shi kaga da ba don wannan ta'alikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba da kowa sai ya lissafa shi a cikin shahidai saboda haka karkar mutum ya wata kyakkyawar mutuwa kai tsaye ka ce shahidi ne wannan shine mashhurin ra'ayin malamai wasu kuma suna ganin a'a za a iya ce mu mutum shahidi idan duk al'umma suka yi itibaki akan shahidi ne karkashin hadisin wajabat wajabat idan duk al'umma suna mai kallon cewa dan aljanna ne to za ka iya faɗa ra'ayin wasu malamai ne amma dai al'aslam shine ai ma mutum fatan alkhairi kada a saki jiki idan mutum yi mummunan mutuwa kuma a tsorata mashi azaba Allah kada a cire rai daga rahama Allah sai annabi ya ce dan wuta ne to dai faɗa haka a wata riwaya a ta Imam Muslim mai ba da labari sahal yake cewa fakada ba'adul musulmi na an yarta ba har sai da wasu musulmai suka kusa su shakku suka kusa da su shakku wato alamar mamaki haka shi ke sa a ce ko baka yadda bane shi abin da yake fasara amma babu wanda ya musa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da annabi ya faɗa haka sai wani sahabi mai suna Aksam ibn al-Jawl al-Khuzai sai ya ce shine nan da yake cewa faƙala rajul min alƙaumi ana sahibu sai wani mutum ya ce to ni ko sai na bi shi na ga mai zai faru da shi wato hasashensu da sanin yadda suka yi na zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar zai wata mummuna cikawa ne don wannan aikin da yake yanzu aiki ne na alkhairi a zahirinsa amma zuciyarsa mummuna ce zuciya ce ta kafiri ko ta munafiki to ba zai cika kyakkyawar cikawa ba to don su tabbatar da wannan abin don su samu yaƙini kamar da annabi ibrahim yake cewa walakin la yatma inna qalbi ko ba wai dan sun ƙaryata ba awalan tu min qala bala to su ma wai ba su imani ba sun yi imani domin mun ji cewa ba su ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma suna son su samu ƙarin bayani wanda wannan ƙarin bayanin inda ba dan an same shi ba mutane irin na zamanin mu ne ce wannan hadisin ƙarya ne haka ba su ce ƙarya ne sai a ce imamu muslim ko bukari sun wa annabi ƙarya don yanzu haka mutane suke ba su da hankali ba su da ilimi ba su da tunani ba su san daraja masu ilimi ba kaga mutum ƙolo wanda wani wallahi bai taɓa taɓa littafin bukari haka da hannun shi ba ya riƙe shi haka wala bai taɓa ba bana za a ce ya karanta ko ya koya ko ya sanya abin yake amma zai zo cikin facebook ya ce shi bai da da abin da bukari ya rawaito ko musulun ba ƙarya ne kawai me yasa kawai saboda ya saba wa tunanin shi Shi kenan kawai ba amma kuma duk wata magana ta malaman kimiyyar duniya ya yarda da ita duk abin da suka faɗa a physics ko chemistry ko biology ko mathematics ko astronomy ko waye zai ce ya yarda saboda me zai ce saboda bincike ne na ilimi amma bai da wahayin da Allah ubangiji da ya halicci waɗannan masu binciken yake ba wannan shine mummunan rudanin da muke ciki kuma har ahlus sunna Allah ubangiji ka yayi mana wannan fitina kuma wallahi duk mai gangancin ƙaryata hadisai ya sani yana alashafa hufratin min alhalak hadisi ya inganta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai ganganci kawai ka ƙaryata wata rana kuma a ji kana wurin da ƙaryata raddi kuma ta dai irin ku daya duk abin da annabi ya faɗa inda ya inganta alal aini war ra'as in kuma ka ce bai inganta ba to ka iya nunawa a ilmance yaya ne bai inganta ba kuma ya zama tun farko kana da cancanta ka iya nunawa don ba zai yi likita ya ba da prescription sai kuma kolo da baka taɓa shiga ajin a pathology ko ajin a mai ake ce mashi pharmacology ko wane ne logilogy din nan kawai ka zo ka ce ƙarya ne ba ka isa ba ba ka da yancin cewa ƙarya ne dole ka yadda abin da ya faɗa saboda sunanka muƙallid sunanka jahil baka isa likita consultant ya faɗi magana ya ce wannan mara lafiyar ya sha kaza ya sha kaza kawai ka kalla rubutun ma da kake iya karantawa saboda kai jahili ne amma ka ce ƙarya ne bai kamata wasu kuma saurare ka ba ka ce ni a gani na kawai wannan ƙarya ne baka da wannan cancanta to shine irin magana da mutane suke kawai ni a gani na hadisin nan da Bukhari ya to kawai ƙarya ne annabi bai faɗa ba a wannan kamata ya akama ka amma ta'aziri inda musulunci yake da gaske inda akwai hukuma wallahi sai an gane su saboda jama'a mu kiyaye wannan ba kuma sai ya maka dadi a rai ba shi Allah dukkaninmu mutane bayansa ne da dabbobi da kowa yadda ya ga dama zai da mu la yusalu amma yaf'alu ba a cewa dan me yasa Allah ya kaza me Allah ya ce da ya ga dama in ya ga dama zai halakar da Isa almasihu da uwarsa wa man fil ardi jami'a da duk mutanen duniya da Allah ya ga dama sai ya halakar da su ya sa su a wuta gaba daya waye sai ce ma Allah ba haka ba haka ba ba wanda ya isa to kawai kai kai fatan ya za a yi ka tsira to kuma tsiranka shine ka ba Allah kuma ka taka wa hadisai nesa wallahi duk wannan rudanin da hayaniyar da mutane suka shiga wala jahilci ne da yawa saboda ƙarshen duniya amma sanda ake cikin lafiyayyar duniya ta musulunci ba a taba samun musulmi ahlus sunna da ke kashe hadisi ahlus sunna musulmi wanda yake cikin tawagan musulmai ya kai hadisi ba san wannan ba sai a ƙarshen rayuwa din ba san wannan ba sai yanzu hatta yan bid'a na gaske waɗanda da gaske suke yin bid'a sai dai su tawili wato da mu'tazila da qadariyya da khawarija da sauransu duka tawili suke ‘yan bidan da aka sani da ƙarfi hadisai kawai su ne rafida kuma damar su jahilci ne ke jansu amma duk waɗancan tawili ne sai su ce a a karkatar da ma'anar kuma akwai malamai a cikinsu da suke musu wannan da sunan malanta suke amma ko mutum ya buga ya bugi irji ce ko ƙarya ne don na yi magana ko zai ya faɗanta kowane sakare zai ya faɗanta Allah ya kyauta da haka jama'a kowa yau kanshi nasiha kafin yi ma wani musamman masu cewa su ahlus sunna ne wasu kuma da an san su ma da kokarin da zaran sun joniya su ki hadisi kawai su birin su ce ba su yadda ba kuma yanzu su ma su ka hadisi suke duk hadisin da aka wanda bai musu ba za su soke shi ya saba wa hankalin su ya saba wa atifar su ya saba wa ra'ayin su ya saba wa abin da suka saba ji ko ya saba wa ya saba wa abin da yan bid'a suke son ji saboda su kuma suna mudahana ma yan bid'a hadisan suna da yawa fa da ake wannan ake wannan rashin mutuncin su dai sabai ba haka suke ba su suna gasgatawa ne gabaki daya udkhulu fi silmi kafa su riga sun shiga sai wannan sahabi mai suna Aksam ibn al-Jawm al-Khudai yace zai je bisawun mutumin nan ya ga me zai faru qala fa kharaja ma'ahu sai ya bi shi kullama wa qafa wa qafa ma'ahu din da ya tsaya shi ma sai ya tsaya wa idza asra'a asra'a ma'ahu din da ya tafi sai ya tafi qala yace fajriha ar-rajulu jurhan shadidan sai abokan yakin nan kafiri suka ji mishi rauni mummunan rauni fasta'jala al-mauta sai gaggawan mutuwa yadda abin ya faru ko shine bayan an ji mai raunin nan aka dauko shi cikin masu rauni aka zo aka aje su a gunda ake tara marasa lafiya kamar a ce wani emergency clinic ko dispensary ko khaymatul ilaj ko makamanta haka inda ake ba su dai kulawa ta musamman to sai ya gaggawa cikin dare shi kuma wannan sai zo shi ma sai ya kwanta a kusa da shi kamar shi ma an ji mai rauni shi wannan sss da yake da yake tumin shi dan leƙen asirin da yake mun shi yana nan cikin dare sai shi wannan mara lafiya wanda zai mutu ya shiga wuta din shikenan fa wada an-nasla sayfihi bil ard sai ya dauko takobin sa sai ya kafa takobin a ƙasa wa dubabuhu baina fadayhi ya saka tsinin takobin tsakankanin nonuwansa kan kirjinsa kenan sun mata hamala ala nafsi faƙata na sau kawai sai kifa kan shi a kai nasar ɗin shi ne wajen tiken inda ake rikewa ya kafa takobin ko wani hinjar ne wato gajiyar ya wuka haka sai ya kafa ta a ƙasa kawai sai ya kifa ƙirjin shi daidai zuciyar shi a kai kawai ya soka kan shi a jiki ta ƙullo mai ta baya ya kashe kan shi da kaga wanda ya kashe kan shi ɗan wuta ne sau da sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata akan shi sai ya fara kan shi sai ya tabbata فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال sai shi wannan dan leken asiri sai ya fita yaji gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashhadu annaka rasulullahi ya manzo Allah ina ƙara jaddada shaida wanda nake cewa kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kaji daga cikin sharɗan shaida cewa shi manzon Allah mene gasgata duk abin da ya fara kaga wannan a wannan babu ne gasgata duk abin da ya fara saboda haka wanda yake ware wasu hadisai ya ƙaryata su to bai gasgata cewa annabi Muhammadu manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam yana da reservation a cikin gasgatawarsa kuma yana yin haka da iddiyayin wai yana bin musulunci ne ko kuma wai tsabar kaunar manzo Allah ce sai yake kaga akwai tufka da warwara a ciki mutane suna jefa kansu a cikin rudani mai yawa yace wa ma zaka annabi yace me ya kawo wannan magana qala ar-rajulu alladhi dhakarta anifan annahu min ahli an-nar yace ya manzo Allah mutumin da kace dan wutan ne dan wuta din nan ne fa a'azaman nasu zalika sai mutane suka girmama mas'alar fa qultu sai nace ana lakum bihi ku bari zan bincika muku fa kharajtu fi talabi sai na fita neman shi kaga abin da yake kenan idan ka ji wani abu a karatu ya maka nauyi sai ka shiga bincike na ilimi abin da yake sai ya tafi field ba ka ga ce ƙarya bane dan sai zuwa sai ka da Allah ku kyala ku kyala annabi din nan ya zai ce wannan mutum da mutum wallahi ban yarda ba irin mutane suke shan kuru ko su tusi wannan magana amma sai ka tafi neman ilimi to yanzu a karkashin haka in aka ce maka Imam Bukhari ko Muslim su rawaito hadisai kace ka ji hadisin bai maka ba kace baka yarda ce to je ka koya sai ka je tun daga farko ka fara koyan musalawul hadis ka domin ka koyi ulumul ilal ka koyi kaza ka koyi jarhuwar ta'adil har ka iya ilimin iya wanda za ta sa yanzu kana iya fahimtar yaran su kana iya tantancewa sai a ga to a lokacin zaka yi wannan gangancin zaka ga a lokacin kana dardar ne kana dardar kamar yadda wancan da zai ga prescription din likita ya ce ƙarya ne sai a ce a je ka shiga SS1 ka koyi biology da physics da chemistry ka yi jam ka yi neko ka yi post-UME ka samu admission a medicine ka tafi ka shekara bakwai ko takwas ana cin ƙaniyar ka tukuna sannan ka wuce ka yi mai sunan shi NYSC ka yi internship ko ka gama wannan ka zo ka yi residency wasu shekara bakwai takwas kafin nan ma gemin ka ya yi fari kwakwalwarka ta lalace idan ka ya mutu a zakarin ka ma halaya daina tashi saboda bala'i wataƙila ma ba ka yi aure ba ka haukace ka rikirkice sannan kake gane me yake yi ya yi wannan magana ko kafin lokacin alaka da hayyacinka za a gane a ashe ba mutane da sun fara za musu gaddama kawai haka nan da baki kawai ba to wannan likitan bai kai wahalar da ya sha ba ta kai 1 over 10 na wahalar da malaman hadisi nan suke sha ba shi ana maganar ilimi in za a gwada nauyin ilimin kawai na Imam Bukhari idan buhu ne nashi shi wancan bai fi takalmi silifa a cikin leda ba da zaka riki idan nashi buhu ne 50 kg to na likitan nan consultant bai fi kaman takalmi silifa a cikin leda ba kawo ga zaka dauke shi daga nan har lahira baka ji nauyi ba to to to shine misalin in kana so ka iya cancantan ka ce ƙarya ne to sai ka bi wannan matakin koyon ilmomin tukunna har ka zama ka iya Allah ya baka nasibi sannan sai ka zo kai magana kaga shine abin da ya nan sai ya tafi fil ya je ya duba ya gani ya tantance ya bincike na ilimi scientifically ya kawo ya kawo dalili na tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nace ni ne zan bi muku sawun wannan magana yace fa kharajtu fi talabi sai na bi sawun sa thumma juriha jurhan shadidan aka je mai rauni mai mai tsanani fasta'jala al-mauta sai ya gaggauta wa kansa mutuwa fawada annasla saifihi fil ardi ya kafa wato tirtirken takobinsa a ƙasa wa zubabuhu baina yadai tsinin kuma baina sarayi tsinin kuma tsakankanin wato kirjinsa thumma tahamala alai sannan ya gotar da kansa ya hau kan tsinin fa qatala nafsahu ya kashe kansa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda zalika sai annabi ya ce innar rajula da ya amalu amala ahalin janna lalle shi mutum zai dinga aiki irin na 'yan aljanna fi ma yabdulin nasi a idan mutane saboda zahirin aikin na 'yan aljanna ne kamar yanzu aikin da ya je jihadi kashe kafirai jarunta zahirin shi fi ma yabdulin nasi aikin ne aikin 'yan aljanna ne haka haddan alkur'ani karatu sallar dare biyayyar iyaye sadaka sallah kyauta nagarta duk ayyukan nagarta wanda a zahirinsu fi ma yabdu linnasi abinda ke baya ga mutane aikin aljanna kuma su mutane da ma an ce su hukunci da abin da ya bayyana umarna bil zawahir wallahu yatawalla sarair saboda kada ka ji wannan ka ce ai wani ma da yake ba dan Allah yake waya ga maka kai waya ga maka dan Allah kake kai kanka tukuna kai kanka kana da yakinin da Allah kake baka da wannan yakinin a kanka balantana akan wani saboda haka kai aiki da zahiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa min ahalin nari alhalin wannan mutumin dan wuta ne wa innar rajula la ya'malu amala ahalin nari fi ma yabdulin nas ana samun mutumin kuma da yake aikin yan wuta a zahiri shine bai kula da sallah bai biyayya iyaye baya azumin nafilfili baya sallar dare wani ma macuci ne azzalimi mai sata kuɗin mutane ko dan fashi ko dan tauri ko dan sara suka ko dan wiwi yana ta fasikancin shi abin da ke bayyana ga mutane wannan mutumin banza ne da shi za a yi hukunci shi ma kamar yadda Umar yake cewa da wahayi yana sauka ya ce ga na kirki ga na banza yanzu ko man anara na alkhaira asnanna alaihi bihi wanda ya bayyana mana alheri sai mu gode mishi mu ce to mutumin kirki ne wa man azhara lana sharra damamnahu alaihi wanda kuma bayyana mana sharri da sai mu zarge shi da sharri amma a wurin Allah ta yi ba haka bane me yasa saboda yana iya canzawa a ƙarshe ba wai wannan aikin na 'yan aljanna ne za a bashi zunubi ko aikin na 'yan wuta za a bashi lada ba a'a zai canza ne a ƙarshe ya koma asalin aikin shi sai zama wancan da yake yi na alheri dama ba da niyyar alheri yake ba wancan da yake na banza dama kaddara ce Allah ya kaddara sai ya aikata amma kuma Allah ya kaddara daga ƙarshe zai zama mutumin kirki an samu haka da dama a cikin sahabbai wani ma ranar da ya musulunta ranar da a je jihadi a kashe shi wani kuma ya yi shekara wajen arba'in yana cikin kafirci da barna sai ya musulunta ya shekara uku a musulunci kuma sai ya mutu a musulunci har yanzu ana iya samun haka wani kuma a haife shi a cikin musulunci lahiya lau sai daga baya sai ya lalace irin yadda mutane suke lalacewa ɗin nan yanzu saboda biye makafirai da karanta maganganu na mulhidai sai ka ji mutum wai shi ya ban musulunci wai shi mulhidi ne bai dama akwai Allah ba kuma sai ya mutu a haka sai ya halaka shi sa waccan addu'ar ta ya musabbitar ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik sabbit qalbi ala dinika a yawaita yinta Allah ka tsire mana imanu wa nabi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maza Allah yace innar rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi amali ahli al-janna ana samun mutum da yake aiki tsawon lokaci na 'yan aljanna thumma yuhtamu lahu amaluhu bi amali ahlin nar sai kuma yazo a cike mai da aikin 'yan wuta wa innar rajula la ya'malu zamana at-tawila bi amali ahlin nar ko mutum yakan yi aikin 'yan wuta tsawon zamani thumma yuhtamu amaluhu bi amali ahlin nar thumma yuhtamu lahu amaluhu bi amali ahlil jannati afwan sai kuma a cike mai aikin shi da na yan aljanna malam ya sake cewa wa ana anas wannan riwaya muslim kenan wa ana anas anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rajula la ya'malu al-burhata min umri bil amali alladhi law mata alaihi dakhala al-janna lalle shi mutum yakan yi aiki bur al-burha shine tsawon zamani tsawon zamani a cikin rayuwarsa yana aiki yan aljanna wanda inda ya mutu a lokacin dan aljanna ne fa idza kana qabla mautihi ana nan gab da mutuwarsa tahawwala sai ya canza fa amila amala ahli nari sai koma aikin yan wuta famata sai ya mutu fadakhalan nara sai ya shiga wuta wa innar rajula wani kuma da ya amalu alburhata min umrihi bil amali allazi law mata alaihi dakhalan nara zai tsawon zamani yana aikin da inda ya mutu a lokacin da yan wuta ne fa idza kana qabla mautihi sai can gab da mutuwarsa tahawwala sai ya canza fa amila bi amali ahli janna sai ya aiki yan aljanna famata fadakhala aljanna sai ya mutu sai ya shiga wuta Allah ka sa mu tsira sai mutu sai shiga aljanna afwan wa zada fi riwayatin fi awwalihi a wata riwaya nabi sallallahu alaihi wasallam cikin riwaya hakim kenan yake cewa la alaikum alla ta'ajubu bi ahadi ta'ajabu bi ahadi kar ku dinga ganin wani ya dinga burge ku dan yana aiki hatta tanzuru bima yuhtamu la sai kun ga da abin da ya tike shi sa malaman sunna da suke cewa in za ka yi koyi da wani kai koyi da wanda ya riga ya mutu ko da malami ne za ka bi tafarkinsa ko za ka bi irin ɗabi'arsa ko za ka koyi iliminsa ko za ka bi take-takensa to bari sai ya cika ya bar duniya an ga irin cikawar da yi a alaikum manikta daminkum fa yaqtadi bil bil amwat fa innal hayya la yu'manu fihi al fitna haka yace ina jin ya haifu ma in ko wani su ce domin shi rayayye ba a amintu akan Allah zai iya jarabtarsa ba kuma dukkaninmu za mu iya citing examples na irin wannan jarabawa da Allah yake wa mutane akwai mutum ya taso a harka addini bayan wani lokaci ya watsar ya kama wata harka ta banza ko kuma Allah kaga Allah ya mutum gamdakatar ya taso a wata harka ta banza bayan lokaci kuma sai ya tuba ya kama harka addini kuma sai ya tsira sai ya cika a kanta kai wani ma ya taso ba musulmi ba ba a haife shi kafiri ana nan ana nan sai Allah ya mai wata gamdakatar sai ya musulunta sai ya shirya kuma sai ya mutu a cikin musulunci wani kuma ya taso a cikin musulunci sai ya haɗu da wani ibtila'i wata jarabawa wata fitina da Allah ya kaddara mai a cikin kaddararsa sai ya lalace sai ya mutu akan lalacewa ubangiji Allah ka tsare mu daga lalacewa babul ya mutu da insanu haythu kutibala hayin ne mana bayani ne akan kaddarori da Allah ya kaddara mutane babin da ke bayani akan cewa mutum zai mutu ne a inda Allah ya zartar da cewa zai mutu kamar da aya take nuna ko inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yanzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma la taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir cikin suratul luqman Allah ya ce wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wanda ya sana inda zai mutu Allah ne sa ina wani gari wani zai mutu kuma ina ne kabarinsa in ya mutu am matar ibn ukamish qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza qadallahu li 'abdin an yamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha haja idan Allah ya kaddara ma wani bawa zai mutu a wani gari sai Allah ya sa maka wata bukata ta kai ka garin in Allah ya makka zaka mutu sai ka bukata ta kai ka aikin haji in Allah ya a London zaka mutu sai ka ka je London in a soba ne ma haka sai ga wani wani biki ya kai ku soba kana zuwa zaka tsallaka titi fit sai wata ta buke ka haka ko ka je ka tsuguna a koro wani sa kawai ya bi ta kanka sai dai sai ka je garin dole sannan zaka mutu ba za ka mutu ba sai a garin inda Allah ya nufin zaka mutu kuma saboda dama su waɗanda abubuwan da aka ambata a cikin wancan ayatun sun lukuman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisin buraida wanda ke cikin musulun imam ahmad ibn hanbal da hadisin ibn umar da ke cikin bukhari cewa su ne mafatihul ghaibi mafatihul ghaibi khamsun mabudan gaibi su ne waɗannan guda biyar inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghais ghaib wa ila ma fil arham wa ma tadri nafsun ma taksibu gadan ko mata da su bi ayi adin ta mut da kuma cikin cikon na ɗaya menene wayal mafil arham as-sa'a inzalul ghais mafil arham ma la taksibu gadan bi ayi adin ta mut guda biyar ko sune mafatihul ghaibi da Allah yake fara cikin an'am cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu to ɗaya daga cikin mafatihul ghaibi mabudan gaibi shine cewa ina za ka mutu duk jarabar wani boka da duk irin hatsabiban aljanin da yake aiki da su bai sai gano wannan babu wani sabon da zai gane cewa kai a gari kaza za ka mutu so da Allah ya riga ya bane wannan a cikin gaibu kamar yadda babu wanda ya isa ya gane wato ita kanta alƙiyama yaushe ne ko kamar yadda Allah yake cewa akadu ukhfiha malaman tafsiri suka ce shi kanshi Allah ya so ya koyewa wa kanshi wannan ilimin wasu kuma suka ce ana ana magana ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato da kar ma ya bada labarin kwata kwata abin da ya sani na alamun dashin alkiyama akalu ukhfiya to alkiyama babu wani wanda ya isa da lissafin shi wai na astronomy ko lissafin shi na aljanu ko na me ya gane shi na tashin alkiyama babu wanda wannan ya gagaru kowa kamar yadda ya gagaru kowa ya san mafil arham kamar yadda gagaru kowa ya san ma za ya kasi bugada kamar daga garu kowa ya iya saukar da ruwan sama duk waɗannan suna cikin ilmomin gaibu da Allah ya ɓoye daga cikin ƙaddarorin da Allah ya ɓoye babu wanda ya sani su ne waɗannan kuma dama Allah ya ce kulla ya alamu man fi samawati wal ardil wal ardil ghaiba illa Allah Allah ya ce mene wa ma yashuruna ayyana yub'athun to kaji wannan ma ɗaya daga cikin su ne shine sa'a din kenan ko shine alba sai Allah yake bani daraka ilmuhu fil akhirah duk mutane sun daidaita a wajen wannan ilimi wal mas'ulu anha bi alama min as-sa'il bal daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi shakkin minha bal hum minha amun idaraka ilmuhum shine daidaitan ilimin mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il kamar da su malaman tafsiri suka fasara babu wanda ya isa ya sani wannan ilimi ne na gaibu da Allah ya kadaita da shi kuma ya tsare shi ya boye babu wanda ya sani kaddarori da Allah ya kaddara inda zaka mutu sai ka je garin irin sanadiyar mutuwarka sai ta faru da kai dabara ko wayau ko taka tsantsan ba zai kare ka ba wanda misali da ce shi zai shiga mota bai zuwa wani gari saboda tsoron kai haɗari da shi to in dai mota ce ko sanadiyar kashe shi to wallahi sai ya shige ta ko kuma ta tattare da shi inda yake ta murkushe shi ai zaka labarin ana ba labarai waɗannan dai babu isnadi go wallahu alam to haka wani ya ce shi a ba zai yi ba zai haihu ba saboda yana tsoron talauci in Allah ya talaka ne shi sai ya yi talaucin nan sai ya zama bai da ƴaƴan ko bai da kuɗin wani ma ko auren ma bai ma bai da kuɗin yana nan dai a talakan shi fitik wani kuma ya ‘ya'yan kuma ya arzikin, saboda Allah ya ruka shi a cikin masu arziki. Kai dai kawai tashi ka nema, abinda aka ce kenan tashi ka nema, kule imalu, fasayar Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min Allah ya kyauta ana ganin bari mu kwana anan ko bari mu kwana anan sai mu tashi babu rida bil qadari bil qaba'i babun da ke bayani akan yadda da hukuncin Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi